نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء تبتك الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a karatunmu na al'aƙidatu tahawiyya bayan hutu da aka ɗauka lisani yafqahu qawli na azumi yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda aka tsaya yau za mu tashi akan darasi za mu tashi akan darasi na ashirin insha Allah ta'ala na malaki cewa wal imanu shi imani malaki cewa huwal imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi wa حلوه ومره من الله تعالى malaki cewa shi imani min Allah ta'ala shi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi imani shi ne imani da mala'ikai na Allah subhanahu wa ta'ala imani shi ne imani da littattafai wanda allah maɗaukakin sarki ya sabkar imani shi ne imani da manzanni na allah baki ɗayansu hakanan imani shi ne imani da cewa akwai ranar kiyama ana tashin kiyama hakanan imani shi ne imani da ƙaddara ta alkhairi ko ta kishiya alkhairi mai daɗi ko marar daɗi duka ka yi imani da cewa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala hakan ya zo a nan malam ya kama da shi a dunkule kuma kamar yadda ya zo a hadisai daban-daban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya kawo su a hakan hadisi ya zo wanda muslim ya rawaito shi mazala sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune mala'ika jibril ya ziyarce shi sai zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallam a siffa ta wani daga cikin sahabban shi da ya zo ya zauna ya zamna gak da mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya fara ma mazala sallallahu alaihi wasallam tambayoyi daga cikin tambayoyin da ya mashi yana mashi ne don ya koyar da sahabbai don ya koyar da al'umma wa'innan abubuwan da yake tambaya ba don bai sani ba ne shi ya sa a ƙarshe ke cewa mal mas'ulu an ha ya alamin sa'i shi wanda ake tambaye bai yi mai tambaye sani ba to daga cikin tambayoyi yake tambaye shi menene musulunci sai yake gaya mashi cewa musulunci shine kalmar shahada musulunci shine yin sallah shine yin azumi shine ba da zakka shine hajji haka nan sai sake tambaye shi yake ce mai menene imani a nan yake ba shi labarin imani waɗannan da muka janyo su ne imani da allah da mala'ikan shi da littattafan shi da manzannin shi da ranar lahira kaga a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ma'ana ta imani a dunkule kamar yadda shi ma malam ya bada su yanzu haka nan idan muka duba cikin alkur'ani mai girma hakan ya zo a wurare daban-daban idan muka ɗauki amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na haka nan yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kenan kaga a wurare daban-daban yanda aka bada ma'ana ta imani anan haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyi da suka zo a cikin alqur'ani suka tabbatar da wannan ma'ana da aka bada to shi imani da Allah shine mutum ya imani cewa Allah shi ya halicce shi yayi imani cewa wanda ya halicce shi nan kuma shi ya shar'anta mai addinin da zai yi shi ne addini da musulunci shi ya dora mai dokoki wanda zai bi shi ya dora mai dokoki wanda zai hana kanshi da aikata su idan duk lokacin da za ka yi wata ibada wadda aka ce ma allah ne ya ce ka yi sai ka tuna girma na allah bayan sanin allah da kai to wannan zai taimaka maka ka yi abin cikin farin ciki da kuma zummar cewa za ka samu lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da zaka aikata wani abu na sabo ko mun kananta shi sai ka tuna girman wanda ya hana ka wannan sabo to a lokacin nan wannan tunawar da za ka yi ta girman Allah tana iya hana ka ka aikata shi wannan sabon to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin kanshi a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma ba don wani abu ba ya ba mu labarin don kar ma mu ɗauka wajen wani shi ya ɗauka shi ya ba mu labarin da kanshi da kanshi wane ne shi kamar shi ya ɗauki yaunin ba mu labarin wane ne shi ya girman shi yake ya matsayin shi yake a wurare daban-daban yana ba mu wasu alamomi wanda za mu san girman shi idan muka kalli girman wasu ayoyi nashi subhanahu wa ta'ala idan muka kalli girman sama ƙasa abin da yake ciki da shi kanshi mutum duwatsana itace jujjuya al'amurra saukar da ruwa iska duka gasu nan wa'innan ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba don wani abu ba don musan wane ne shi don musan girman shi subhanahu wa ta'ala hakanan sai ke cewa kuma ka yi imani cewa yana da mala'ikai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin mala'ikan shi a wurare daban-daban kuma kowanne akwai aikin da aka dora mashi yake yi a cikin mala'ikan shi akwai waɗanda su manzanni ne aika su ake sanin da kai sako zuwa ga manzanni kamar mala'ika jibril a cikin mala'ikai akwai wanda aka dora ma yaunin shi aikin shi shi ne ɗaukar rai a cikin mala'ikai akwai wanda shi kulawa yake yi da abin da ya shayi duwatsana akwai wanda shi kuma iska akwai wanda itatuwa akwai wanda kaza akwai wanda kaza kowa akwai abin da aka tura mishi na aiki da yake yi kamar yadda ya zo a cikin ruwaya ingantacciya lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya tafi garin ta'if wani gari kusan makka yana kiran su zuwa ga addinin musulunci sai an gama shi da yara da mahaukata suka ringa jihon shi a nan mala'ikan mai kula da duwatsuna mala'ika jibril yake ce mai ga mala'ika nan mai kula da duwatsuna yana jiran ya ji mai zaka ce in kana so Allah ya ce ka wada abin da kake so a yi in wannan duwatsunan na kewaye da wannan gari kake so a ɗauka a jefa musu a shirye ke kawai ɗauka a jefa musu a nan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a bar su muna fata a cikin a cikin zuriyarsu a samu waɗanda za su zo sabota ta ma Allah madaukakin sarki to wannan mala'ikai na Allah wajibi ne mutum ya yi imani cewa Allah subhanahu wata'ala na da mala'ikai kamar yadda yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum ba zai magana ba face akwai raqibun atid masu rubutawa to kai imani cewa suna nan tare da kai ko da yaushe kuma akwai mala'ikai wanda Allah subhanahu wata'ala yake sabkar da su a lokacin da aka taru a wuri na ɗakin shi daga cikin ɗakunan shi ana ambatan Allah subhanahu wata'ala to mala'ikai na rahama suna sauka a wannan wuri na wannan ambato da ake yi da Allah akwai a can sama akwai wani ɗaki baitul ma'amur mala'ikai dubu saba'in suke shiga kullum su yi ibada su huta kuma in suka huta bisa sake dawowa hakanan tun da aka yi wannan ɗaki har tashin kiyama kullum sai mala'ika dubu saba'in ya shiga wannan ɗakin kuma in suka shiga suka yi ibada bisa sake dawowa shi kenan sun tafi abada shi yasa idan kai tunanin yawansu kanka ne za ka ba aiki sai dai ka tsaya ayan nan da tsida kan take cewa wa ma ya'lam junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijin ka shi Allah kaɗai san yawan rundunar da ke da kai tashi akwai mala'ika mai kula da gidan wuta akwai wanda suke kula da gidan aljanna duka an ba mu labarin su to mutum ya imani cewa akwai waɗannan mala'ikai da wanda suke isko ka kabari su ma tambayoyi duka ga sanan to imanin ka bai cika sai ka imani cewa lalle tabbas mala'ikan nan akwai su kenan ka gaskata Allah subhanahu wata'ala da ya baka labarin su kuma ka gaskata manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ya baka labarin su haka nan wa kutubi da littattafai littattafai su ne wanda Allah marɓar sarki ba mu labarin su injila su attaura su sufi ibrahim su zabura da sa alƙur'ani mai girma yanzu kaga wa ataina dawuda zabura annabi dawud shi aka ba littafi na zabura shi kuma annabi musa aka ba shi attaura shi kuma annabi isa aka ba shi injila shi kuma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam aka ba shi alkur'ani mai girma kamar yadda ya zo a surori daban-daban akwai yadda suka zo ma a jere alkur'ani da attaura da injila kamar yadda yake cewa cikin suratul tauba inna allaha ashtara minal mu'minina أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن wanda suke yaƙi saboda Allah Allah ya yi ciniki da su ya sayi rayukansu da dukiyoyinsu saboda suna da gidan aljanna me yasa saboda suna yaƙi saboda Allah wata ran su kashe wata ran a kashe su wannan kuma alkawali ne Allah ke cewa fil taurati wal injili wal qur'an Allah ya musu wannan alkawali a cikin at-taura da cikin injila kuma da cikin alqur'ani mai girma haka nan idan ka koma cikin suratul fathi Allah yake cewa muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيتي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل kaga Allah yake cewa yake ba da labarin yadda sahabban manzon rahama suke sai yace wannan misalin su shine a cikin at-taura kuma shine a cikin al-injila haka nan kuma shine a cikin al-qur'ani tunda a cikin al-qur'ani ne yanzu ake ba mu labarin yaya suke ciki to kaga wannan littattafai dole kai imani da su kai imani cewa daga wajen Allah suke amma a yanzu ba ka zo ka ɗauki bibil ba ka ce tabbas wannan shi ne littafin na annabi isa wanda yake hannun saboda ne saboda sun sassauya sun caccanza sun sa abin da suka dama a ciki su na samu kenan wannan biyu take hannunsa a yanzu ba ita ba ce mai domin ba ita ba ce mai amincin injila take wajen annabi isa a asali ita wannan an sassauya an caccanza sun yi abin da suka dama a ciki haka nan a taura ita ce suke ce ma ancient testament shi kuma injila su ce mai nouveau testament to kenan ba ka ɗauke su ba yanzu ka ce tabbace wannan su ne asali wanda suke hannun waɗannan manzanni sai dai ka imani cewa lalle an sabkar da attaura an sabkar da injila kuma littattafai ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala dole ka yi imani da haka saboda Allah ne baka labarin cewa lalle wannan akwai su haka nan sai ke cewa wa rusuli kuma dole ka yi imani da cewa allah maɗaukakin sarki yana da manzanni wayannan manzanni an ba mu labarin wasu wasu kuma ba ba mu labarin su wa rusulan lam naqsusu ma'alat akwai a manzannin da ban baka labarin su ba amma an yi su an aika su zuwa ga al'ummomi daban-daban ba ba mu labarin ma cewa akwai su ba amma wanda aka ba mu labarin su su ne guda 25 suna nan a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am ne ina gani an janyo wasu daga ciki sauran kuma a cikin surori daban-daban ka kama tun daga annabi adam tun daga annabi adam zuwa annabi nuh zuwa annabi ibrahim zuwa annabi ilyas yaqub yusuf musa harun isa zulkifil lut yunus gasunan dai wanda dai gasunan sun zo a cikin alkur'ani mai girma har zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne cikamakon annabawa shi ne na ƙarshe shi ne khatamul anbiya shi ne cikamakon annaba banda shi babu wani annabi duk wanda ya zo a yanzu ya ce shi annabi ne karya yake wahayi annabi ya tsaya annabta ta tsaya ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda ya zo ce yanzu shi annabi ne shi wannan to iya daga cikin hanya ta su musai da matal kazzab tunda an samu wasu da suka dinga cewa su annabawa ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su shi musai da matal kazzab akwai wata mace ma da ta ce ita ma annabiya ce duka sun zo kuma sun zo sun huce babu tasirin komi tunda Allah riga ya kare magana ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon annabawa banda shi babu wani to dole mummuni idan kana so imanin ka cika sai ka yarda cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da annabawa yana da manzanni kuma dole kai imani da su baki daya sai aka samu wani ikhtilafi wane ne annabi wane ne manzo wasu suke ganin cewa annabi shine wanda aka bashi annabta amma ba aika shi zuwa ga kowa ba manzo shi ne da aka saukan ma littahi kuma aka ba shi manzanci aka aika shi zuwa ga wasu sai dai wannan magana wasu suna ganin cewa ba a kan daidai take ba saboda duk annabin da allah aiko an aiko shi ne da hikima ta cewa ya isar da sako idan ka ɗauki annabi adam annabi adam wurare da yawa an kira shi sunan annabi amma ba kira shi sunan manzo ba wannan bai nuna cewa bai yi kira zuwa ga addinin Allah ba saboda zuriyar shi babu wani mai sako wanda zai kawo musu sako na Allah in ba shi ba kenan kaga shi nabiyun ne mursalun ila zurriyati annabi ne kuma dan aike zuwa ga zuriyar shi saboda a duniya kakaf babu kowa daga shi sai wannan zuriyar tashi kuma na zuriyar tashi dole su kasance akan addinin da shi annabi adam ne kenan duk wanda aka ce ma annabi ne kenan shi ma akwai sakon da zo da shi ko ya jaddada na magabacin shi ko kuma shi ma akwai sakon da ya zo na musamman ya kama jama'ar shi haka nan yake cewa daga cikin imani da Allah ka yi imani da cewa akwai ranar lahira cewa akwai tashin kiyama cewa akwai ranar da za a tashi baki daya mu tattara a wuri guda ranar za a yi hisabi yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ranar da dukiya ko iyali ba sa amfanar da kai da komi ranar da mulki ko matsayi ko sanayya ta mutane ko na makamanci haka bai amfanar da kai da komi kai iyalinka ma gudunka za su ringayi yau mai firrul mar'umin akhi wa ummihi wa abi ranar da mutum zai ringa gudun ɗan'uwan shi kai hatta baban shi da ma'aje shi duka gudun su ne wa fasilata hillata ta uwi hammata shi daga kaganta ma kowa nafsi-nafsi yake cewa kowa kan shi sani kowa kan shi sani ta wannan ranar za ta so a cikin wata sura ya ga sautar ma'ari ce yake cewa yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yawmi izin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi wa akhihi wanda ba mutumin kirki ba a wannan rana zai ringa fata zai so ya bayar da dan shi domin shi a kubutar da shi daga azabar da yake ciki duk sanda uba yake mada duk sanda uwa take mada za ta so inda a ce an barta ita ta bada matan ko ya bada kanshi min azabi yawma izin bi bani ko wa sahibatihi wa akhi ko dan uwan shi ko abin ke zaman shi saboda tashin hankali da ke ruku a wannan rana a nan ne malamai suke cewa daga cikin abin da zai nuna maka girman iyaye ba a ce ba mutum yana iya ba da iyayen shi amma sai aka ce yana iya ba da ɗan uwan shi ko ɗan shi amma shi ɗin ba zai ɗauki iyayen shi bayar ba domin shi ya kubuta wannan ke nuna maka girman su da darajar su da kima su kuma da musulunci kiran da yake akan a girmama su kuma a ba su darajar su daidai yadda Allah ya shar'anta to mutum ya imani cewa a kwaran tashin kiyama wannan matsala ta ran tashin kiyama rishin imani da ita ingantaccen imani shi ne kawo mutane suka shiga rudu shi ne kawo mutane suke aikata abinda suke aikatawa na aika-aika yau inda a ce kowa a zuciye shi a kan idan shi a kan hancin shi kamar yana ganin gashi nan an kashi gaban Allah za a mai hisabi da wani zalunci biya aikata shi ba da wani saba ma Allah ba zai aikata shi ba inda a ce ko da yaushe yana tana cewa lalle za a tada ni wannan abin da nake aikata sai an bincike ni akai da wani abin biya aikata shi to mancewa da ake yi da ranar kiyama ko kuma rishin imani da ranar kiyama dishi yake aihon ma mutane aikata sabo ko zalunci da mutane suke aikata ba shi ba gani akwai wanda in ya tashi aikata sabo kamar kuda ne ya hau sama hancin shi ya kore shi kawai ya aikata ya kore shi kenan an mutu komi baya ji a ranshi kai daɗi ma ke ji kai labari ma ke badawa murna yake ya zo ringa bada labari ringa cewa kai baka sani ba nayi kaza nayi kaza to wannan iya bancin aikin da ka aikata na sako ba da labarin wannan da kai shi ma ba karamin zunubi bane ba kaba'ira ce so ake idan ka aikata aikin sabo ka ringa ji a ranka kamar yanzu kiyama zai tashi ka ringa ji a ranka kamar yanzu in ka mutu ya za a yi kamata in ka zo barci ka ringa tunanin yawai yanzu wannan barcin da na kwanta inda ban tashi ba a sabon da na aikata na je gaban Allah zan kasance haka ya kamata mummuni ya kasance ko da yaushe tunanin shi da nazarin shi cewa Allah zai tara ni sai da ni kuma san lokacin da zai tara ni ba takan yi ina tsaka aikatawa ne wannan abu zai faru to imani da ranar lafira inda a ce an same shi a zuciyar kowa da fitintunu da yawa an bar su da zalunci da yawa an bar su da mutum in aka ce mai yau duk abin da kai zalunci daidai da dala guda sai an saka ma wanda ka zalunta wannan dala guda da ba taɓa ba inda a ce ka yi imanin cewa sai Allah ya tsira ka ya tambaye ka kaza a ina ka same shi kaza a ina ka kashe shi wallahi da baka aikata wani abu to rashin imani da wannan abu ji ce ke gadan ma da mutum aikata sabo babu shi kuma babu gani haka ne yake cewa da imani da kaddara mutum ya imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri kaddara ta alkhairi ko ta sharri to wannan shi ne inda gizo yake saƙa a tsakanin al'umma imani da ƙaddara imani da ƙaddara yana daga cikin abin da yake ba mutane wahala da yawa abu zai same ka sai ka ɗauki wannan abu ka liƙa ma wani abu daban akwai sababi tabbas akwai sababi mutum yi ma sababin samun wani abu ko yi ma sababin wani abu ya same ka akwai sababi amma ainihin abin ba zai same ka ba inda inda Allah bai so ba ainihin abin ba za ka same shi ba inda Allah bai baka ba amma akwai sababi shi sababi shi ba a kone shi yasa aka shar'anta haddi idan kama mutum sababin rasa ran shi to sai a maka haddi na kisa da kai idan kama mutum sababin rasa dukiyar shi kame sata sai a ma haddi na kame sata amma ainihin asarar da kai ko rasa ran da kai inda Allah bai so ba da ba zai same ta ba to ita kaddara kamar da mun karanta ayat da mun karanta a sallah shine mutum ya imani da farko cewa lan yusibana illa ma kataba Allahu lana qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kai imani ka gaskata a zuciyarka cewa ba abin da zai same ka illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta maka ba abin da zaka samu sai abin da Allah ya rubuta maka duk abin da zai same ka in ya same ka dama babu yadda za a yi ya ƙi samun ka duk abin da ka samu babu yadda za a yi ka samun shi biyan da za a yi sai ka same shi haka Allah ya rubuta haka Allah ya tsara maka to a nan wasu ke kashi buhoyi a kan wannan matsala ta kaddara ta alkhairi ko ta shari wata ke samun ita a cikin alkur'ani mai girma ita kaddara alamar sarki wani lokaci yana nasabta kaddara ta shari ga mutum Allah ke cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك da abin da ya same ka na alkhairi mai kyau daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da kuma ya same ka koma bayan wannan mai kyan to wannan daga kai ne daga kai yaya sakamakon wasu zunubai da kake aikatawa sai Allah ya ma kamuwa ta wannan hanyar ko kuma wani lokaci Allah jarabce ka gani ya za ka yi idan kaza ya same ka za ka sallama ka koma ga Allah ko kuma ɗayan biyu ne ko ya kasance sababi ne na wasu abubuwa da kake aikata na zunubi ko kuma ya kasance jarabawa ce ake maka a gani ya zaka Allah ke cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun Allah ke cewa inda a ce mutanen alƙaryu amanu wattaqu suka yi imani suka ji tsoron Allah Allah ya ce da fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard kai da mun bude musu albarkatu na sama da ƙasa walakin kaddabu kash dai sun karyata fa akhaznahum bima kanu yaksubun sai muka kama su da abin da suka aikata kaga wannan aya tana nuna mana ne idan ka tsare dokokin Allah idan kai imani da Allah ka tsare dokokin Allah kai kasance baka ƙetare iyaka akan inda aka tsira ka to Allah madaukakin sarki zai amintar da kai zai baka rayuwa mai daɗi wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min zakarin aw unsa huwa mu'min sai ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba dukkan wanda ya aikata aiki nagari nan mutum namiji ko mace to Allah yake cewa za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi ta ce mutum ya samu rayuwa ma a zuciya shi ya kasance zuciya shi batta da kunci batta da matsala bai ta da hankalin shi akan komi rayuwa ce ke yi lahiya lau ya imani cewa in ya samu Allah ne in ya rasa Allah ne hankalin shi kwanta sai ke barci lahiya lau iya daga cikin tagomashi iya daga cikin wata ni'ima da Allah ya ma irin shugabanni na kasashenmu na majijan da Allah ya wannan al'umma ce musulma wadda ta tarbiyyantu da cewa in ta samu Allah ne mu ta samu ba Allah ne wannan zuciyar da wannan tarbiyyar da al'umma take da ita iya daga cikin sababi da ya sa ƙasashen nan wajejen suke zama lafiya amma inda a ce ba su da tarbiyya al'umma ba ta da tarbiyya ta zuciya lahiyayya cewa in na samu Allah ne ba samu ba Allah ne babu ta yanda za a yi kana kallo gashi nan hakkin ka ne ko hakkin al'umma ne kuna kallo mutum ɗaya biyu uku su tattare sa aljihun su kyale daga su ɗiyansu kuma kowa ya shiru kyale ce kawai Allah ne bai kadarta ba na samu Allah ne ya ba ni in ba samu ma Allah ne Allah ne hana inda a ce babu wannan tarbiyyar babu ta yadda za a kana kallon wasu suna zalunci a yi shiru a kyale su babu ta yadda za a samu haka. wanda ba su da irin wannan imanin ka kalli turawa kuskure ɗan kaɗan shugaba zai yi na san kanshi na egoism misali wannan abin su sa a yi disqualifiyan shi ko daga takara ma kai daidai da karo in bibiya ba in aka duba ta ake bai zaɓe shiga cikin takara a can wurarensu wai ba ya kwashi kayan mutane sa aljihun shi ba karo in bibiya ba in bibiya to amma a yanzu ya gani mutum gashi nan bai da kodala gashi nan ana bige-bige da shi ko kuma yana aiki bakin rin asiri da aikin kari a ci a sha amma kawai daga an ba shi dan matsayi dan kaɗan sai gani shi ne da gidaje shi ne da kaza shi ne da kaza shi ne da kaza gaji a kwanta ana zance mulin rika ne ke sai da a ina same su bai da wata explication da zai ba mutane me yake zamnar da mutane hankalinsu a kwance ko aka fuska da shi ba kawai imaninsu da cewa su in sun samu Allah ne ba su in ba su samu ba Allah ne ba su shi yasa kawai ake amma in da a ce babu wannan tarbiyya da ta da kowa kama gaban shi da ba a san halin da ake ciki wannan ni'ima ce Allah ma irin wannan kasashe da samun irin wannan tarbiyya kuma wannan ita ce ni'ima ta musulunci wannan ita ce ni'ima ta imani kuma inda a ce sun fahimci haka da wani abin ba sa yi kokari su ringa aikata shi ba gudun kar abin ya shuya saboda duk lokacin da aka ce an halhado ko kuma imanin wannan ya gushe ga mutane ba mai sha mutum ya zo cikin ango kuma zai zo ya zamna ya yi rayuwar shi ya komi kuna kallon shi gida ɗaya biyu na uku in kalli sawa ba mai dala a ciki amma shi kuɗin ku ne ya ɗauka za a ji imanin ne kawai ba na abu yake rike mutane Allah ya ce kakkuyi kaza kakkuyi zalunci kakkuza sai suka yi haƙuri suka zanna to wannan imani da ƙaddara idan mutum ya ga abu ya same shi na alkhairi to ya yi ƙoƙari ya tattare wannan ni'imar kai yarda ta gushe mishi sakamakon zalunci ko kuma saba ma Allah da zai ringa yi saboda saban Allah iya daga cikin ukubar da Allah yake ma mutum ya kama shi tun a duniya ta hanyar ni'imar da ya maka Allah bushe ma ita yau kana cikin ni'ima mai daɗi kana aiki ko kuma kana samun kuɗi ko kana kasuwa Allah ya maka ni'ima kana samun hankalinka kwanci lahiyar kalau baka da wani abu da yake tada maka hankali sai kake amfani da wannan ni'imar da Allah maka kake saba shi kai ne can kai ne can kai ne can to ka jira ka gani wani walakanci yana nan yana tahi yana iski yanzu isko ka ya warga zama rayuwa gabaki ɗayanta babu ta yadda za a yi allah ya baka ni'ima ka kawurce mishi kuma ka zamna lafiya ka tabbata ko da a ce abin hannunka akwai shi a hannunka to zuciya ka bata da lafiya zuciya ka ba lafiya lau take kwana ba bakka iya barci mai kyau bakka da nutsuwa kawai rayuwar ta ga nan a hili ne ake ganin kana jin daɗi amma a lantariyar a cikin cikinka ko wahala ce kake sha kai da kanka baka san kai na ka saka ba to idan mutum yana so ya tattare ni'imar da Allah ya shi ta zamna a tare da shi ya kiyaye saba ma Allah idan kuma ka saba ma Allah kai tsaye kai gawa ka dawo ka me da hankali wajen istighfari ka me da hankali wajen tuba ka sa a ranka cewa baka ƙara ba kuma Allah tabbatar lalle da sai kake a zuciyarka baka ƙariya to a lokacin nan Allah in ya gafarta maka sai a huce amma in ka ringa yin sabon allah kana jin daɗi saboda allah ma ni'ima ko allah ba ka wani matsayi to ka jira ka gani wannan ni'ima kwanan nan za ta gushe ta shiga cikin tashin hankali sabon allah yana gadon ma mutum abubuwa da yawa ƙaddarar kama wadda kake ganin gatanan eh ƙaddarar ta same ka zai kasance kai ne ummal haba'is kai ne ka sababa ma kanka wannan abu ya same ka sai kuma a dunkule ka yi imani cewa kullum min indillah ka yi imani cewa dukkan wani abu na alkhairi ko kuma bayan shi duka daga wajen Allah sai dai shi Allah ba a jingina mashi sharri ba a jingina sharri zuwa ga Allah idan ka ga abu ya same ka takan yi kasance alheri ne a gare ka baka sani bane kamar da ake ba da kissan wani mutum ina ga ko shugaba ne wani yaron shi yake ce mishi duk abin da ya same ka alkhairi sai wata rana sai hannun shi ya cire ya tsashi ta cire cikin wani abin nan ina ga ko farauta suka ta yi wata dabba ne ta cire mai yatsa guda sai ce mai wannan ma tana wa alheri ne wannan abin ya ba shi haushi ya ce in rasa yatsa guda ka ce alheri ne ya ce ariye shi aka ne wannan mutum wata rana ya huta yin farauta da shi da wasu 'yan mutanen shi kaɗan sun tafi wani daji wasu mutane masu tsahi da mutane sun kama su ana diba wanda za a tsahin da shi shi da aka duba ya ga yatsa guda gare shi sai aka ce ai abin tsahin bai san mutum mai na ƙasa na haka ban da kai amma sauran su kuma aka yi tsahin da su aka ce su da ya dawo ya fito wannan mutumin ya tabbatar cewa lalle da abin da ya same ka alheri ne kai ne baka sani ba kaga wannan ya gani a hili cewa in Allah ya karanta ma abu ba kai bane kai sababin abin da zanubanka to ka jira ka gani baka san ba me Allah ya aje maka Allah ya jarabce ka da talauci baka san ba me Allah ya adana maka ka roke shi ka roke shi ka roke shi baka an baya kyale ka baka san ba me aka da tanada maka takan yi wani babban rabo ne wanda idan ta hoshe za ka rasa ma ina zaka samu abu ne na Allah kuma a hannun shi ke kuma shi ke bayarwa to imani da wannan kaddare shi ne babban abu a cikin imani shi ne babban abu a cikin imani ka sakankance ka bar ma Allah komi ka sallama kai me ake so da kai ka ɗauki sababi me sababi ka tashi ka nema in ka nema kuma ka roƙi Allah ka ce Allah baka kada ka je ɗaki ka zamuna lokacin sallaye azumi ya zo ka ƙi ka ce kuma Allah sa ka aljanna misali ko kuma ka tashi ka ƙi nema ka zamuna a cikin ɗaki ka ce so kake kawai ka ji cikin ka ya cika bai yiwa ka tashi ka nema abin cika ci to duka abubuwa ne wanda Allah na iya baka a inda kake a zamuna amma ne so ake ka ɗauki sababi ka fita ka nema kuma in yaso sai Allah ya kama ya kama maka a cikin abubuwan da kake nema to wannan shine gundarin imani kamar yadda shi malam ya kawo mana yace mutum yayi imani da wayannan abubuwa kai imani da Allah kai imani da mala'ikai kai imani da tattawai kai imani da manzanni da ranar lahira kuma kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri mai dadi da mara dadi duka ka sallama ka ce wannan abu ne daga Allah Allah ne kadarta maka don haka ka amsa da hannu biyu daga cikin fa'ida ta wannan babi a nan ma ke cewa annal abda la ya kuma inda ila nafsihi wala ya sukun ilaiha fa inda sharra kaminun fiya shi ɗan adam a halitta shi dama akwai wani ɓangare na shari'a tare da shi akwai wani bangare na shari a tare da shi a halitta shi shi ne ke cewa kun a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ma khalaq ko sharri abinda ka halitta shi yasa a cikin addu'a ta alqunutu Allahumma inna nasta inna nas Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك har zuwa dai inda kake cewa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina a cikin mukaddima ko إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا منا نيمن تسرن الله daga sharrukan kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu kaga sharrin nafs min shururi anfusina daga sharrin kan kawunan dan adam shi kanshi akwai bangaren halitta shi akwai bangare na sharri to mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan sharrin nashi na kanshi misali mutum ya yi aikata sabo kaga sharri ne jawa kanshi sharri ne jawa kanshi saboda wannan sabon yana iya gadan ma wata ukuba Allah ya kama ka wannan sharri yana iya gadan ma abinda ka aikata mun yana iya gadan ma gidan wuta idan kaga kai ne ka jama kanka da kanka sharrin kanka da kanka ne ya ja maka yace wala yashtagil bi malamin nas wala dhammihim idha sawu ilayhi fa inna dhalika min as-sayyi'ati allati asabatuhu wa hiya inma asabatuhu bi dhunubihi farju ila zunub kenan idan mutun ya ga ya aikata wani abu to yi gauga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nema Allah ya kiyaye shi da aikatawa a gaba kamar yadda yake yi kullum a cikin alhamdu yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan addu'a da muke yi kullum a cikin alhamdu me ma ne muke Allah shiryar da mu hanya madaidaiciya kuma ya kubutar da mu daga hanya ta wa'incan wa'inda ya yi hushi da su sai ma ne ci gaba da cewa wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi wa la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa nusaddiquhum kulluhum ala ma ja'u bihi yake cewa mu mun yi imani da wannan duka duka wannan abin da muka zana mun yi imani da shi hallo manzanni ba ma bambanta su yau dan kirista ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali kai ba ka zo baka zagi annabi Isa da kai da shi kun zama daya da kai da shi kun zama daya yanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zagi shi ma wancan shi ma wancan annabi ne ko manzo ne dole yadda kake respectan manzala sallallahu alaihi wasallam kake girmama shi kake kare shi to annabi isa ma haka ne shi yasa bai ka ringa nuna rashin jin daɗinka idan kirista ya ce isa ɗan allah ne annabi isa ɗan allah ne saboda wannan akwai saba ma allah kuma shi kanshi annabi isan ba daidai ba ne a nasabta ne cewa shi ɗani ga allah subhanahu wa ta'ala sai ka ji mushi ciwo ka ji zafin wannan abu to dukkan manzanni ka yi imani da su ka girmama su kuma ka ba su darajarsu yadda allah ba su ka ringa bambantawa ka ringa zaɓa ka ce kai wannan ne naka wannan ba naka ba wani saddiƙuhun kulluhun alama ja'ubi kuma mu gaskata su dukkansu akan abin da suka so me suka zo da shi shi ne tauhidi walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa shanibu tagut mun aika ga dukkan wata al'umma mun aika mata manzo ba don wani abu ba sai dan sabota ma Allah kuma su kiyaye tagut wannan shine sabo na dukkanin manzanni dukkanin manzannin da Allah aika sakon shi sakon su na hawari ta suke abota ma Allah kiyaye tagut abota ma Allah haƙi a hausa bauta ma kuma bayan Allah subhanahu ta'ala to imanin ka bai cika sai ka yi imani da wannan gabaki daya kamar yadda cikin amanar rasulu yake cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na kenan ba kai magana ba irin ta kafirai da take cewa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhizu baina dhalika sabila sai kita ulaika humul kafirun kaga masu bambantawa su ce sun yi imani da wannan ba su imani da wannan ba to wa'annan su ne tatattun kafirai su ne kafirai sai ma da ci gaba da cewa ƙauruhu wa ahadul kaba'ir min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil nar hallau kai imani cewa na kai imani cewa ahalul kaba'ir min ummati muhammad masu aikata manya-manyan zunubai daga cikin al'umma ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam finnari la ya Allah na iya sanya su gidan wuta amma ba sa dawama a ciki Allah na iya sanya su gidan wuta amma ba sa dawama a ciki kenan me yake so ya ce anan aikata zunubi bayya dawwaman da mutum a gidan wuta aikata zunubi bayya dawwaman da mutum a gidan wuta amma aikata shirka to khalidi da fihaji abada kamar da ke cewa innahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukakin sarki bayya gafara ayi shirka da shi amma yana gafara idan aka aikata wani zunubi wanda ba shirka ba kenan kai imani cewa wanda yake aikata kaba'ira kaba'ira su ne manya-manyan zunubai irin su zina irin su shan giya irin su mutum a kama shi da yawan karyace-karyace kuma yi mutu akan haka bai tuba ba irin saba ma iyaye irin abubuwa ne ga sunan manya-manya na manyan zunubai to mutumin da yake aikata irin wannan idan ya je wajen Allah Allah na iya gafarta mashi kuma ana iya sanya shi gidan wuta amma bai dawama a ciki sai dai mutum bai san ba shekara nan zai a ciki yace iza matu wa hum muwahhiduna idan sun mutu matukal suna ɗayan Allah a wajen bauta kenan in dai ana ɗayan Allah a wajen bauta to babu zancen dawwama a gidan wuta wa in lam yakunu ta'ibi ko da a ce ba su tuba ba bayan ko da a ce ba su tuba ba kayan sa su kenan ko da mutum bai tuba ba kaga yana shan giya kada ka ce ka wannan dan wuta ne a wannan ba aikin ka bane mutum yana aikata zina ka ce a wannan dan wuta ne a wannan ba tsarin ta wannan a hannun Allah ne sai dai mutum ya kiyaye wutan wata Allah ba irin wuta ba ce ta duniya wuta Allah ba mu siffofi nata daban-daban dan wuta halitta shi da Allah yake mishi ana rubunya halitta shi yadda take a duniya limkin ba limkin yadda mala'ika zai ji daɗin rike shi da kyau yadda wuta za ta samu abinci amma dan tsunguli da kai haka na saka misali yanzu ka kalli volcan ya ishe ka misali ka kalli volcan dutse ne ma wuta take wani lokaci a ruwa ma hutuwa yake misali kamar a dawo dutse koma ruwa volcan kadai in ka kalla ka ga irin azabar da ke da kai a wutar wannan ta volcan idan mutum ya shiga babu zancen saura a karar shi babu zancen saura to wannan ko kashi ɗaya cikin ɗari ba ta kai mutum ɗaya wadda take da kojin allah ɗan adam ma ya ƙera bindiga ko bamba inda zata mai da mutum toka lokaci guda yanzu wannan bindigar da yan rashi suka yi mai suna shaidan da wata bindigar su ta bamba insu mai suna tsa da suka yi tsar da ina gani haka suke rubuta ta ita wannan bomb din santi kilometer da ranyon idan aka halba ta duk abin da yake wannan wurin tuka ke koma sanda da ke koma kawai mutum ka ce eh wasu mutane sun taba rayuwa a nan amma ba zancen ka samu wani abu kawai toka za ka iso ko gidaje ko motoci ko karye ko mi toka ke koma idan ta kai kuma 15 kilometer ɗinta duk gidaje da ke da kwai zubiya za su kenan kaga dan adam ba a magana shi a ce abin da ya zubda gidaje abin nan na adam ba a magana shi to dan adam ma yayi wannan bare wanda ya halicci dan adam ai kaga mutum dole ki yayi kanshi da azabar wuta iya daga cikin mafi sharrin abu da yake yawo a cikin labarai kwanan nan din wannan na gani jiya zuwa shekaran jiya da aka samu wani yaro ya kashe ma'aikin shi to kaga irin wannan abu ne wanda da kyan a tarihi kan jin labarin shi sai can wata rana ka ji an ce wani ya aikata irin wani ka ji dai an ce an samu matsala tsakanin ɗa da uba amma ma'aikiya ta yi ɗauki wuka kai ko zagi muka ji an ce wani ya zagi ma'aikiyar shi abin kallo ne abin tausaya ma ne abin kallon wannan wani irin mutum ne bare bugu bare kuma a ce wai hudda rai ka hudda ma ma je kare wannan zunubin ba mu san ba ina zai kai shi wannan mutum wannan zunubi ina zai kai irin wannan zunubi lokacin ya taigo na'am ina ganin kenan nan da minti bai dai mu abin nan to yanzu kaga irin wannan irin wannan al'umma da ke da kai irin waɗannan mutane irin babban laifi irin a ce ba saba ma iyaye ba saba ma iyaye ne wa aka yi ta kawo hadisai da ayoyi a cikin aya ta cikin sotul isra ta ta yi wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma ko uffan kaka kuskura ka ce musu me uffan misali kamar soki su ce ma kai kaza kai soki shine musulunci ya ce ma kan kuskura wannan ma kai bare kai kyara bare ka kai bugu bare zagi bare har ya kai a ce ka kisa kaga wannan al'umma da ke da kwai irin wa'annan zunuban a cikinta da irin zunubai irin na mutanen da shi ma yau na ji a radiyo wata ta ayu ta ɗauki ɗanta nasa a rijiya kaga wannan a zamanin da ne aka samu jahiliya kayan musulunci aka samu masu aikata irin wannan wani wata mutum ya zo idan aka aihon mai mace su ma hai mace suke wani idan aka aihon mai mace bai bayya su sai ɗauke ta kawai nasa a rijiya ko kuma ya je rami binne ta kawai kashe ta za ku shira a duhun bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsu fi turab haushi yake ji sai ringa kushi cikin mutane na bata rai saboda bi wai an ce mi an mi aihuwa ta kiyama to a ce a irin wannan al'umma kuma abin ya dawo a ringa mutum ya dauki jaririn da ya nasa a rijiya kuma a samu wani shi kuma ya kashe ma'aikin shi to kaga irin wannan al'umma sai dai kawai mutum ya ta kanshi amma duk wasu abubuwa da suke tattaruwa amma al'umma azaba sun tattaru a cikin wani al'umma mutanen annabi lot liwaɗi kawai suke yi saboda shi an kama garin aka juya shi wani annabin mutanen shi ce musu ne aka yi kan ku kama kihi yau ku bari heguri suka ji kama yau kin sai suka zo suka haka haka fatsa fatsarsu ta kama kihin suka haka ta jiya yau kihi ya zo yau na yau kin sai ya kama sai jibi sai suka zo suka kama dalilin wannan abin aka mai da sufurin rika mine ne kawai dan kwana ce suka yi da umarnin Allah wannan abin ya gadon musu azaba wannan wani kuma wata al'umma ba taguwa ce aka kawo aka ce kaukashe ta kada ku taba ta wala ta masu haɗi su'i kada ku kuskance ta da wani abu na cutarwa taguwa raƙumi dabba wani daga cikinsu mai taurin kai tashi je kashe ta dalilin wannan azaba ta sabta a kansu gabaki ɗaya garin aka hallaka shi to a ce irin al'ummar da suka aikata irin wannan zunuban an musu irin wannan kamu to ina ga al'ummar da ita kuma gabaki ɗaya na wacce al'ummar da wacce al'ummar da ta tara ta kawo kan da wurin da ta aji wasu kuma azaba ta aka musu kawai wajen awo ne da tiya kamar yadda ake yi misali in zaka saya ka saya da tiya babba in zaka sai da ka sai da tiya karama a akwai wanda suke haka na masu da abinci kamar yadda wani ya tambaya ya ce idan ya shi sai da shinkafa yake kukulla yake kilo-kilo sai ya ce in ya sai vansanka kilo idan ya kukulla shi bai cika vansanka venturwa ne idan ko ventikat in ya kukulla shi ventikat yake saya wataran venturwa wani abu sai ce to ya zai yi wajen sai dama sai ce shi zai dabi shi da yadda yake yi in ya kukula ya kukula ya samu 21 kilo ko 24 sai zo ya ringa tsakura a kowanne a ciki sai kilo guda sai ɗarwa kaga wannan yana daga cikin toye ma'auni baka da hujja don saboda ka ɗauko babu baka samu ba cikin kilon da kake so ka ɗauki na wani mutum da baka san ba wane ne ka cika wani ba a yi sai dai kawai ka ƙara kuɗi ka sai da in ƙara sai da kilo hamsin ka mera sattar don kai kwambulan wancan abin turukin wancan amma ba ka zo ka ɗauki na mutane to toye ma'auni kaga zalunci ne ko to yanzu irin zalunci ne ba a yi mutane annabi shu'aibu su wannan ne yasa aka musu awful mikyal wal mizan aka ce musu ku cika ma'auni ba su cika ba Allah ya kama su domin kuma mai ba yanzu kaga irin wannan al'umma irin wannan hali take ciki na dukkan wani dangi na sako ana yi a yi shirka ana zinace zinacen ana lutin ana sata ana zalimcin komi an yi to idan ya kasance wannan al'umma bai ba ta samu ba nau'i nau'i daban-daban na azaba kala-kala to kai kai ta kanka ka san da cewa kawai ta lalace a kamar kai ta kanka ka yi kokari kai ka kiyaye ka kiyaye ka tsare kakka yarda kai abin da Allah ce ma kakkai idan kuma ka aikata ka yi kokari ka koma matsa maza wajen Allah ka nema Allah ya maka kuma kan kuskura ka saki wannan shine mahuta ga dukkan mai hankali a wannan zamanin da ake ciki saboda hanyoyin da za su baka dama ka yi sabo da yawa suna nan a tare kawai sabon a gaban ka yi aikata ne to tun da abin ya kai haka sai ka yi kokari sai ka ɗauko ka ce alaikum afusa iyayen ka ɗiyanka ne ka tattare kakka yarda su je su ɗauki abin da ba shi ba na tarbiyya kai ma ka yi kokari ka kiyaye amma al'umma ce wadda ake ciki gaskiya duk wani dangi na musiba ta faɗa mata ta tattara shi gaskiya ko ni abu ga sunan masu harkar sabbace-sabbace ta ga wannan shirka ce a cikin al'umma a daga kada duk wani ce babban zargin mu to duka waɗannan abubuwa ne wanda suke gada mana musiba da azaba da fatara da kaza da kaza da kaza cikin al'umma shi ne Allah yake cewa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi kuma ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka mara kyau to ka tabbata da kanka da gare ka inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai sauya ma al'umma abin da ya mata abin da ya mata na ni'ima sai in ta sauya ma kanta sauya ma kai kuma shine a same ka kai ka aikata da za ka aikata kamar da muka yi bayani aiki da zunubi yana daga cikin abin da yake gadon ba mutum musulmi kala-kala ni'imar da kake cike da tafiyar ka yanzu lafiyar kalau aiki da zunubi yana iya sawa wani lafiyar da tafi zuciyar ka lafiyar kalau ko ta da matsala ta yawan susi ko na abu yanzu allah ya jarabce ka ka samu kaza yanzu allah ya sa wani abin ya kusa saboda ne saboda samu da kake shi zaman lafiyar ka ya kasance ka ke Allah ta tada mu kuma Allah kiyaye mu kuma Allah bar mu a saman hanya madaidaiciya abu mai kyau Allah ba mu iko aikata shi mara kyau kuma Allah ba mu iko mai sunce shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله